بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب جامع الترغيب في الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سحيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي نعم دوي صوته ولا نفق ولا نفقه ما يقول ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق باب جامع جامع الترغيب في الصلاة wato wannan babe yana bayani dangane da abubuwan da suka kunshi kwadaitarwa a cikin yin sallah wato hukunce-hukuncen da suke da alaƙa game da abin da ya shafi kwadaitarwa game da yin sallah ta farilla game da kuma yin sallah ta nafila qala ubaidullah malam ubaidullah yace haddathani yahya an malikin al-imamu yahya ibn yahya al-laythi mahaifinmu ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga al-imamu malik imamu daril hijra hujjatul umma an ammihi abi suhail ibn malikin shi kuma ya jiyo daga faffansa shine abu suhail dan malik ana abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa malik ibnu amir al-asbahi al-madani annahu sami'a talhata ibn ubaidillahi yaqul haƙiƙa mahaifin abu suhail ya ji Talha ɗan Ubaidillah, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, yana cewa, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد طلحة دان عبيد الله يچه wani mutum ya zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan mutumin yana daga cikin mutanen Najadu wato ya fito daga can wajen Najadu sa'irur ra'as wato ya iso wajen ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam shi wannan mutumin halin kasancewar shi yana mai kurcicin gashin kai gashin kan shi yana warwatse wato ba tare da ya kintsa shi ba ya sarce shi ya gyara shi ba wannan yana nuni akan zuhudun shi wannan bawan Allah yusma'u da wiyu sautihi wala nafdahu ma yaqul Ɗalaha ya ce ana jin gungunin muryar shi, ana jin abin da yake faɗa da gunguni gunjin muryar tashi ana ji, amma wala na ma ya ƙulu mu ba ma fahimtar abin da yake faɗa. Amma dai mun ga yana ɗaga bakin shi yana magana amma ba mu san abin da yake faɗa ba, saboda abin ya mana nisa. hatta da na har dai ya kusanto wajen ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam, fa'iza huwa ya tsalu anil Islam, sai ga maka shi wannan mutumin yana tambayar ma'aiki sallallahu Alaihi wa alihi wasallama ne, anil Islami dangane da shika-shikan musulunci, yana tambayar ma'aiki alaihi salatu wasalam game da rukunai na musulunci. to ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya ba shi labari dangane da rukunai na musulunci ga baki ɗaya to shine a lokacin sai ya mai tambaya ya ce birni ma za faradallahu alayya minas salat to ka bani labari game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta shi a kaina na salloli saboda da ya ba shi labari game da musulunci akwai kalmar shahada kuma sallah ta biyu ita ce rukuni na biyu to shi ne ya ce to ka bani labarin wato sallah ta lokaci nawa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta ta a kaina faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi hamsu salawatin filiyomi wallailati wato Allah subhanahu wa ta'ala ya fardanta a kanka salloli na lokuta guda biyar a cikin yini da kwana abin da yake farilla a kanka a wajen sallah shine sallar lokaci biyar as-subahi az-zuhur la'asar magriba isha'i waɗannan su ne sallolin da suke farilla a kanka wala hal alayya ghayruhunna wato wannan mutumin yace ya rasulullahi shin akwai waɗansu sallolin na wajibi a kaina banda waɗannan wala la sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace a'a ba wata sallah wanda take ta dole a kanka idan ka cire waɗannan sallolin na lokaci biyar wato da wannan hadisi ne malamai suke cewa wutiri ba wajibi ba ne da wannan hadisi ne malamai suke cewa dukkan wata sallah wanda ba waɗannan ba guda biyar ɗin ba ta shiga cikin salloli wanda suke farilla irin salatul idaini raka'atul fajiri salatu duha waɗannan duka akwai waɗanda suke ganin cewa wajibi ne mutum ya yi su daga cikin malamai to amma wannan hadisin wato ya katse wato manzala ya ce hamsu salawatin fil yawmi wal laila abin da yake kanka sune sallah ta lokaci biyar a yini da kwana kuma shi mutumin ya sake tambayar manzo Allah ya ce hal alayya ghairuhunna shin akwai waɗansun su wanda suke wajibi ne a kaina in banda waɗannan ɗin manzala ce da shi la a'a babu an gane ku kenan to duk wani umarni da zai zo daga annabi akan cewa ku yi sallah ta kaza wato wannan umarnin za a ɗauke shi a matsayin umarni ne na mustahabbanci ba umarni ba ne na wajabci an gane ko to shi kenan ya ce illa an taɗawa'a sai dai in ka sa kanka za ka yi to ya halitta a gare ka ka yi sai dai in ka yi niyyar za ka yi nafila to ya halitta a gare ka ka yi to a nan malamai sun yi saɓani a kan abin da ya shafi wannan istisna'i ɗin da ya ce illa an taɓawa in istisna'i ne mutasil wajibi ne idan mutum ya yi niyyar yin nafila in ya shige ta cika abin da yake so mu gane anan kenan idan da ya ce hal alayya ghairuhunna qala la illa an tadawwa istithna'i muttasil shine wato hukuncin wannan mustathna din minhu za a bashi hukuncin almustathna an gane ko almustathna minhu da almustathna duk ɗaya ne daga cikin su kowanne an gane to amma aka ce istithna'i ne munqati to zai zamanto illa an tadawwa sai dai in ka yi niyyar za ka yi nafila to fai juzu laka an ta taɓawa'a ya halitta ka yi nafila wato wannan ba yana magana akan ta zama tofarilla a kanka ba in kayi niyyar za ka yi ta a'a ko kayi niyyar za ka yi ta tana nan a matsayin ta na nafila ko ka shige ta kana da damar ka yanke ta na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da shi kuma dangane da tambaya da kai game da azumi abin da yake wajibi a kanka shine azumtar watan Ramadan idan Ramadan ya shigo shine ka azumce shi bala hala alayya ghairuhu yace ya rasulallahi shin akwai wani azumin na wajibi a kaina in banda na ramadana falala mazala ce da shi a'a ba wani wajibin da ba wani azumin da yake wajibi a kanka in dai ba na ramadana ba duk wani azumi bayan na ramadana ba a ce da shi azumi na wajibi illa an taɗawa'a sai dai in kayi ne saboda ka ƙara wa kanka lada to wannan ya halitta a gare ka kai shi an gane ko illa an taɗawa'a falaka zalika sai dai in kayi ne don taɗawai saboda neman lada a wajen Allah to hakan ɗin ya halitta irin hadisin da yake magana akan azumi ranar arfa yana kankarewa zunubin shekara biyu irin hadisin da yake magana akan sittu shawwalin wannan idan mutum ya yi za a rubuta mai ladan kamar ya azumce shekara ga baki daya irin azumi na ranar tara ga watan almuharram da goma ga watan almuharram goma ga watan almuharram zala ce yana kankarewa zunubin shekara guda tara ga watan almuharram manzo Allah bai azumce shi ba amma ya umarni da da azumce shi irin azumi na kwana uku a kowane wata irin azumin litinin da alhamis waɗannan dukkaninsu za ka ɗauke su a matsayin mustahabbi ne waɗansu sun fi waɗansu ƙarfi wajen mustahabbanci amma ba wanda za ka ba shi hukuncin wajibi ne an gane ko abin da yake wajibi shine azumin ramadana shi kaɗai na'am qala Talha ibn Ubaidillah ya ce wa zakara Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zakata, sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mai zakka. Wato, tun da dama ya mai tambaya ne game da waɗannan matsalolin guda uku, abin da ya shafi sallah da azumi da zakka. sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ambata mai yadda ake fitar da zakka da kuma dukiyar da ake fitar mata da zakka da kuma in ta kai lokaci kaza ne ake fitar mata sannan kuma in ta kai adadi kaza ne ake fitar mata duka ya gaya mai hakana faƙala hal alayya ghairuha sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da shi to shin akwai wata zakka ta wajibi a kaina baicin wannan wanda ka faɗa mini ƙwala la illa an taɗawa'a manzala ce a'a ba wata sadaka wanda take ta wajibi a kanka sai dai in kayi ne da niyyar ka ƙara wa kanka lada da niyyar ka nesantar da kanka daga shiga jahannama saboda sadaka wato yana daga cikin tana daga cikin manya-manyan wato laifuffukan da suke tserar da bawa daga shika jahannam Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wa an shiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin wato at-tasadduq yin sadaka da dan abu dan kadan in dai mutun yayi dan Allah to a kullum kamar irin ka siyi dabba ce ka dinga kiwonta kullum za a gani abin da za ta ci in Allah ta'ala sanya albarka a cikinta dabbar da ka siye ta nan da shekara biyu tana tirke ta ka siye ta jika talatin yanzu alayya in ka kai za ka saida ta za ka ja ce ɗari da wani abu aka saida ta a ce lokacin da ni muka je aka siyo ta jika talatin aka siyo ce wani ya iya kiwo ko to Allah subhanahu wa ta'ala sarakar da za ka yi ta in dai dan shi ka yi ta shi zai rene maka ita shi zai kula maka da ita a kullum karuwa take zala sallama ya faɗa a cikin hadithi na bukhari da muslim zala ce man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wala yaqbalu Allahu illa tayyiba fa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithl al-jabal aw kama qala alayhi salatu wassalam wato yar karamar sadaka idan ka bada in dai dan Allah ka yi ta to a kullum ƙara girma take a kullum ƙara girma take wata ran idan ka ga wato girman ladan da za ka samu a dalilin sadaka da ka bayar da ita tarabin dabino dabino a kasa shi gida biyu ɗaya ka ba da rabi ɗaya in dai dan Allah ka yi irin ƙaramar sadakar da baka ɗauke ta a bakin komai ba ita ce za ta tara maka lada da yawa sadakar da mutane za su ce ka yi sadaka wani lokacin za a ga cewa ladanta yana da kwai ƙasa da irin waɗannan sarƙoƙi sadakar da baka ɗauke ta komai ba wani yazo zai huce malam da Allah a gidanka akwai ruwa ka bani sha ka ce eh ba kowa sai kai sai shi ka ɗauko ka bashi ya sha ya huce wannan in kauto ba za ka ce ba kai wallahi yau halwani yazo shi na bashi ruwa kaga ba za ka huɗa haka ba to amma wannan 'yan sadakar da kai wanda kana tunanin ba komai ba ce ruwan da ka ɗako mai zai iya yiwuwa budo ne na lb ka ciko wanda yanzu da ka karkato mishi wanda ya sha ɗin ma ya mai yawa ya baka sauran kai ma ka sha ka bari amma kuma abu nan yana nan taka a ciki to wanda zai iya zamantowa sanadiyar shiga aljannarka zai iya zamantowa wani ne ya zo zai huce kai ka huto daga gidanka shi ya zo shi zai huce a moto wani abin shi ya faɗi kaɗan ne ko mushi shi wannan ɗan alfahari da kai wata ƙaya ce za ka huce ka ganta a cikin kan titi ka ɗauke ka yi sarka ka jefar da ita daga kan titi ko kwalba ko wani abu abin da zai iya cutar da mutum ya zama to shi ne sababin shiga aljannarka haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa la ta haƙiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talaqa akhaka bi wajhin balqin aw daliqin aw kama qala alaihi salatu wassalam an gane ku qala Talha ibn Ubaidillah yace fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wa la anqus minhu wato sai wannan mutumin ya juya adbara ma'ana walla sai ya juya ya tashi ya tafi da gurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shiri yana cewa wallahi la asidu ala hada wala an qusulu yace wallahi ina rantsuwa da Allah ba zan rage komai ba akan abin nan da ka faɗa mun sannan kuma ba zan ƙara komai ba akan abin nan da ka faɗa mun la asidu ala hada ba zan ƙara komai ba akan abin da ka faɗa mun ba zan zo ba kuma da rage daga cikinsa ba abin da ba zan zo da shi ba amma ni kuma ba zan yi kare ba matukar dai wannan shine abin da Allah ta'ala ya fardanta a kaina to zan zo da shi din amma ba zan kara ba ba awo ba taba zakka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aflaha in sadaqa aflaha rajulu in sadaka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce inda ya har yayi gaskiya cikin abin da ya faɗa inda ya har abin da ya faɗa dinnan gaskiya ne na cewa ba zai ƙara komai ba ba zai rage komai ba to aflaha ya rabauta ya shiga daga cikin almuflihun wanda Allah ya ce wa man yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun wato yana daga cikin alfa'izuna almufulihun ula'ika alahu damnin rabbihim wa ula'ika humul mufulihun almufulihuna su ne annajuna min al'azabi an gane ko sannan kuma waɗanda za su shiga aljanna an gane ko alfa'izuna biljanna annajuna min annar waɗanda su ne almufulihun to mazala ce inda har yayi gaskiya abin da ya ce zai zo da shi ɗin abin da aka faɗa mashin ya kiyaye ko bai ƙara komai ba zai shiga aljanna da haka wannan yake nuni akan cewa idan halka kiyaye wajen ɓangaren zawa da farillai to na filfili za su zama to mukammilat wato ba su bane asasiyat asasiyat su ne farillai sallah da Allah ya ɗora maka kai ƙoƙari ta lokaci biyar ɗin nan ka fita haƙƙinta to bayan wannan kuma idan ka yi nafila ka ƙara wa kanka lada amma in ya zama to ga shi wani lokacin sai ka ga dama za ka yi asuba ko azuhu ko la'asar ko magarba ko isha'i amma a kullum salatun duha ba ta barinka a kullum iyamulaili ba ta barinka amma isha'i wani lokacin sai ka yi iyamulailin ka gama ma baka yi isha'i ba ka kwanta kuma ka tashi ka farfafar alfijir ya keto da gudu ka yi isha'i saboda tunaninka wannan kiyamun lele ita ka ji faralata baka ji faralar isha'i ba to ita faralar isha'i ma'aluma ce dole ne ka zo da ita idan baka zo da ita ba za a samu matsala amma kiyamun lele idan baka zo da ita ba za a samu matsala ba an gane ku akwai bambanci tsakankanin farilla da nafila a irin abin da ya shafi kowace ibada abin da yake farilla a kanka idan baka zo ba da shi Allah yana iya maka azaba a dalilin shi Allah yana iya yin hushi da kai a dalilin shi amma nafila dan bun zo da ita ba dan baka zo da ita ba Allah baya yin hushi a dalilin bawa bai zo da nafila ba sai dai ka rage wa kanka lada da yanda yanzu inda mutum zai mutu a ce a ba shi damar ya yi minti biyar a duniya farkon abin da zai ce shine ya samu ya raka a biyu raka a biyu raktal saboda ɗimbin ladan sallah da ya gani a ciki an gane ko kalin yi wasa ɓangaren abin da ya shafi farillai kalin yi wasa ɓangaren abin da ya shafi na filfili na'am وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد- نام عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل وارقد فإن استيقظ فذكر الله إن- نعم إن حلت عقدة فإذا توضأ نعم إن حلت نعم عقدة فإذا صلى إن حلت عق- نعم عق- نعم عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا wa haddathani an malikin ubaidullahi ya ce malam yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an abi zinadi shi kuma ya jiyo daga malam abu zinad shine abdullahi ibn zakwan anil a'raj shi kuma ya jiyo daga malam a'raj shine abdurrahman ibn hurmuz an abi hurairata radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga malam abu huraira abdurrahman ibn sakhar allah ta'ala ya kare yadda da shi Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Ya aƙidu shaiɗanu ala ƙafiyati ra'asi ahadikum idza huwa nama tsalasa uqadin. Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Ya aƙidu shaiɗanu tsalasa uqadin. Wato, shaiɗan yana yin kitso, wato, kitso guda uku. alaƙa fiye tirasi a halikun akan ƙeyar akan ƙeyar wato kan kowane ɗaya daga cikinku a ƙeyar kowane ɗaya daga cikinku idza huwa nama idan yana barci to shedan sai ya zo yayi kitso guda uku a ƙeyar tashi an gane ko ba wai in ka shafa kana cikin barci ba za ka ji kitsan ma kalka ce kai ka shafa cikin dare in ka halka ka shafa baka taba jin wannan kitsan ba a shedan yana zawa ya ɗan yi kitso guda uku a ƙeyar kowane ɗaya daga cikinku idan yana barci yadribu makana kulli uqdatin yana bugan wato yana daddaba gurin kowata kowane kitso ɗaya yana cewa alaika laylun tawilun farqut kana da kai ragowar dare mai tsawo ci gaba da barcinka idan ka falka ka leƙa salula karfe uku da rabi shaidan dama kuma ya kitsa maka dare yana da tsawo a gaba ba kusa awa uku ta maka saura ci gaba da barcinka wato ya zai hana ka ne kullum a shaidan shi abin da yake so ga mutumin kirki shine dinga sa shi taswifi taswifi shine abin da ya kamata ka aikata shi yau ka ce sai da marece zan aikata shi in marece ka ce yanzu sanyi ake he gobe zan aikata da sahi in Allah ya da gobe da sahi in na huto kawai na yi shi gobe da safe sai ka hutu allo shi dan ya saka maka wani abu ka mai da shi da mareci da mareci ya zama to sai ka yi sati guda kana wani abu ka ce wallahi dan Allah tun nan da rana ta wani kyautar zan yi abun nan amma ban samu da yi shi ba to a kullum shaidan da dare masu iyamun laili idan suka kwanta in ya musu wannan kunna in ya leka ka tashi ga karfe uku da rabi kai kuma ka saba karfe uku da hamsin kake tashi kaga yanzu minti ishirin ya rage maka ya ce akwai tazara mai tsawo za ka iya hutawa ka dan matsi kwanta ka huta in ka kwanta yana dan daddaba ka irin yaro yadda ake daddaba shi to in ka tashi sai ga karfe hudu har da hamsin ta yi ba karfe uku da hamsin kake tashi ba to yanzu hudu da hamsin ta yi ka kara awa daya Ah, kana leƙa sai ka ce to wannan yanzu in na ce in tashi ma ba zan iya ba yin abin da na saba yi kawai ba zan bari sai gobe kaga ya ci nasara a kanka allah akalli ya hana ka ibadar kwana guda amma da a ce lokacin da ka tashi karfe uku da rabi yanzu minti ashirin ya rage ka ce lallai yau na samu rara ka je ka yi alwallaka a wannan lokacin ka zo ka yi sallah ta nafila raka a biyu inda karatun qur'ani dai kake izu biyar kafin asuba ta yi yanzu za ka iya yin karatun qur'anin na izu biyar din kuma ya maka sauran minti ashirin ka tashi ka yi ibadodin da kake bukatar kai ko ka kare izu guda ya zama to shida ko kuma ka ɗauko wani littafi ka karanta wato shi dai yadribu makana kulli uqdatin wato yana daddaba gurin kowane wannan kitso din daya ya dinga cewa alayka laylun tawilun farqud wato alaika lailun tsawilun waɗansu daga cikin malamai suka ce fa'ili ne lailun tsawilun wannan fa'ili ne na fi'ili wanda yake mahadufi ma'ana baƙiya alaika lailun tsawilun wato ragowar dare mai tsawo ta yi ragowa a gare ka dare mai tsawo ya yi ragowa a gare ka farkuri don haka ka kwanta ka yi barci ka je ka huta an gane ko manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce fa inista ya ƙaza idan wannan mutum ya falka daga barci yana falkawa fa zakarallah ya ambaci Allah subhanahu wataala to zikirullahi wato ba wai a ya takaita akan abin da ya shafi wato karatun alkur'ani kade ba da ya tashi ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wato ya faɗi wannan addu'a ko ya ce yana tashi ya karanta wato ayoyi guda goma na ƙarshe na suratu ali imran ya karanta su kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya karanta su ko kuma yana tashi daga barci wato ko sai ya karanta hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wato ya karanta hadisi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wato yake ce ma da lahiya ma ce eh shedan ne nake hama an kora yace kyale ni shedan ne nake hama an kora tace yana ina ya ce bikin ganshi baki an gane ko to in ba ya shimalu tilawatul qur'ani wa zikirallahi wa qira'ata hadithin nabi sallallahu alaihi wa sallam wato zikirullahi anan ya kunshi karanta alqur'ani ya kunshi hailala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad da makamantansu sannan kuma ya shafi wato karanta hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka faɗa to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce anan fa inista yaqaza fa zakarallaha idan ya waye ya falka sai ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ba da da azkar ɗin da suka tabbata ana yi bayan an falka a cikin dare to idan ya ambaci Allah subhanahu ta'ala da ɗaya daga cikin waɗannan azkar ɗin ina hallatu uqdatu kitso ɗaya daga cikin waɗannan kitso guda uku sai warware ɗaya sai ya tashi daga aiki sauran guda nawa sauran guda biyu manzo Allah ce fa in tawadda'a ina hallatu uqdatun idan ya tashi ya tafi ban ɗaki ya kama ruwa ya fito yayi alwala ɗaya ya warware hallo sauran nawa sauran ɗaya Mazala ce fa in salla in hallatu uqaduhu idan yayi sallah ta nafila raka'a biyu daurin ɗaya da ya mai saura ya warware sai ce in hallatu uqaduhu daurar dukan guda uku gabaki ɗaya kitsan sun warware gabaki ɗaya yanzu ya kunce ya kunce daga ɗarmin da shedan ya mishi fa asbaha nashitan tayyiban nafsi manzala ce sai ya tashi yana mai karshashi saboda abin da ya riska wato saboda albarka da ya samu ta wannan dare ya yi karatun shi na izu biyar ya yi ƙiyamun lelin shi raka'a hudu ya yi shafa'i da wuturinsa sannan kuma a cikin yake ɗayyiban nafsi yana mai daɗin rai yana mai jin daɗi saboda li'annahu hasal lahul baraka fi lailihi saboda albarka ta tabbata a gare shi a cikin daren shi wanda ya huce wato wannan shine abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa dangane da abin da ya shafi abokin adawar mu shedani wa illa idan kuma shedan ya ci nasara akan shi yana alaika lailun tsawilun farkud ka leka salula ka karfe biyar saura minti goma ka ce biyar da minti goma ɗin tashi ka leka ka ga biyar da minti takwas ka ce minti biyar bari ɗan huta kaɗan ka leka ka ga biyar da ashirin ka ce bari ɗan ƙara miƙiya saboda in muka tashi ba koma hutu sai ya ganka kai ka tashi an gama sallah a ko'ina gari ya fara battewa to zala ce to asbaha khabithan nafs wato waɗannan kullum guda uku da yawa mutum kitsan nan guda uku da ya ba ɗaya da ya warware daga ciki don sai mutum ya tashi ran shi a baci abu kaɗan kamish to a wannan rana babu zaman lafiya khabitsan nafs zai tashi wato ran shi a turbine yana fitowa da gida in mai mace ne yana tashi kan ya fito ma sai rikici haɗa su da mace ya ce wani wani aka yi wa aka yi wa kake tashi da tsallan ki shawule ciki ko mutum da ya makara ba ki waɗi ba tun daga na fara samun matsala in kuma da afakan shi ne sun mutu kawo dala arba'in da ka siya wani da Allah ku sha hamun lahiya banna da ko biya amma gobe gun dame ne wanda yake da ya bada a siyo in kuma haka ne in gun zo kalkuci da ni to ta daga wannan lokaci a fara samun matsala shine khabithan nafs taslan kuma zai zamanto ya tashi da kasala saboda yanzu yana tunanin da yana karanta izu biyar cikin dare to yanzu da ya tashi yanzu ya rasa ma da wanne zai fara yanzu aikin da ya tsara zai yi da safi shi zai fara ko kuma aikin na dare kuma yanzu ga baki daya lura ranar ta bai ba komi daga ciki eh yana da sahi da sahi to shine khabithan nafsi kaslan an gane ko zai wayi gari ga shirin shi a ɓace kuma gashi yana cike da kasala alhamdulillahi al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala